الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومن ومن اعتقد خلاف ذلك كفر الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والعشرات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما لا حفظه الله الإيمان بانقطاع الوحي إيمان إذا شوى وحي ينكي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد منذ عليه الصلاة والسلام daga nan duk wanda ya ce an mishi wahayi makaryaci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ce la taqumu sa'a hatta yadhhara dajjaluna kadabuna qaribun min 30 ko 30 duk wanda ya ce wani abu ya zo mai ta hanyar wahayi wannan karya kawai yake bayan manzo alaihi salatu wasalam wahayi baya sake baya sake sabga وأنه خاتم خاتم الأنبياء والمرسلين أكم تنيا إيماني لتوى محمد صلى الله عليه وسلم شين تكمكن النباوة شين مرسلي نكرشي ومن اعتقد خلاف ذلك كفر وندا يقول دا كيشي رونا ويا كافر takaice dai babu wahayi bayan manzo alaihi salatu wasallam duk wanda ya dawa ta wahayi ta cewa ya samu wani abu wanda ya zo shi ta hanyar mala'ika a wannan dajjal ta abu na takwas al'imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira da aka ce imani da ranar lahira shine imani da dukkan abin da yake zuwa bayan mutuwa saboda alkabru awal manazilin akhira daga mutum ya mutu shi ke ya bar wannan rayuwar ya tafi wata rayuwa da wani wadda ita mata ka kashi biyu akwai rayuwa barkasiya da rayuwa waccan wadda ita ce cikakka a cikin gina aljanna ita ce kuma mafi muni ga wanda makomansu ita ce wuta yana na shiga cikin wannan abubuwan da za su biyo a cikin kabari na fitina da matsewa da za a ma mutum a cikin kabari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu labari ta inda wani zai kubuta daga wannan matsewar da sa ibn mu'ad da ya kubuta wanda da ya rasu da ya rasu al'arshin ubangiji ma sai da ya gingiza amma haka duk da wannan manzo alaihi salatu wasallam ya ce an matse shi sai da a wannan shi suka shiga cikin juna sana da tambayar da za a yi marwanku ka wa madinu ka wa mana biyu sai wanda wanda na shi ya zo cewa su ba sa cikin wanda za a tambaya kamar wanda ya mutu da shi a wannan shahidi wanda ya mutu a fagen yaki saboda Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bi bariqati sayfi ala ra'sihi bil fitna wannan da ya je ba da wurin shi aka tsari fi sabilillah wannan alama ce ta ta cewa shi mai gaskiya ne kai kai sai an sai an mushi da gaba aka gaskatawa da azaba ta kabari da ni'ima ta kabari wadda ko yanzu tana gudana har zuwa tashin kiyama kamar yadda Allah madaukaki ya ce game da Fir'aun da مبيا النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب كل أنا مس عذاب على ساحد مريض ثم متوا شهاب زوا تاشن كياما رانا تاشن كياما za a sanya cikin azaba mafi mafi muni yana azaban nan yanzu haka akwai ta wuta da aljanna yanzu haka akwai ba kamar yadda mutazila suke cewa ba aikin banza ne a ya kasance akwai wuta da aljanna alhali lokacin su bai yi ba da imani da sake da mutane da za a yi da hisabi da za a mutu da dukkan abin da zai zo har yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta duka wannan shi ake kira da imani da ranar lahira wa kulli ma sahha fi min al akhbar da dukkan abin da ya inganta game da imani da ranar lahira na daga labarai da suka zo a cikin Qur'ani ko a bisa harshen manzo alaihi salatu wassalam wa bima yataqaddamuhu min al-alamat wal ashraf da abin da zai gabati kiyama na sharuɗa da alamomi wanda daga an gansu alama ce ta cewa tashin kiyama ta kusa yana daga cikin su zuwa manzo alaihi salatu wassalam ce bu hitu wa sa'atu ka hatai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an turo ni da ni da tashin kiyama muna kama haka kusa da kusa ke manzo sallallahu ya faɗi alamomi yawa wasu alamomin sun bayyana wasu ba su bayyana ba daga cikin wanda suka bayyana kamar uku abin da rishin sa'a ga iyaye da mutanen daji su shigo cikin birane suna suna ta samaka da da gini da dukiya alhali can da ba haka suke ba kenan mawazin da ya gaba ɗaya na sabi'a za su canza fasadi zai yawa musamman zina za ta yi yawa kamar yadda mazu alaihi salatu wasalam ya ba mu labari sannan da manyan alamomi waɗanda su daga sun zo gaba ɗaya suke zuwa daga sun zo shi kenan kamar kullum rana daga yamma dabba wadda za ta yi magana da wuta wadda za ta kora mutane zuwa mahshar da sauran alamun duka su dai abu da ke hada su shine canjin yanayi abinda yadda ka san abubuwa duka za su zama akasin haka rana da aka santa ta gabas take kullago sai ta kullo ta yamma ba san dabba tana magana ba ga dabba za ta yi magana wuta ta kora mutane ba san wannan ba da sabgar isa alaihi salatu wassalam su mahadi wanda wanda su ne manya-manya alamai wanda daga an ga guda daga cikinsu to sauran gaba ɗaya za su za su zo kace haka al'imanu bai kada
الإيمان بال... الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يكون إلا ما يشاء إلا ما يشاء والله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد
يأتي الإيمان بالقدر إيمان بالقدر cewa Allah maɗaukaki ya kaddara ko khairihi wa sharri abin da ke alkhairi da sharri babu abin da ba a kaddara ba min Allah ta'ala wannan kaddarar daga Allah maɗaukaki take wa dalika wannan kuma ta hanyar al-iman bi anna Allah ta'ala alima ma yakun qabla an yakun abu na farko ka san da cewa ka kudurce a zuciyarka cewa Allah ya san dukkan abin da zai gudana tun kafin ya gudana ilimi wanda ba ya da farko ilimi wanda ba ya da farko wa kada ba zalika fil lawhil mahfuz wannan abin da Allah ya sani sani wanda ba ya da farko eh Allah ya rubuta shi a cikin lawhil mahfuz kafin ya halarci sarmai da sassai da shekara dubu hamsin kamar yadda manzo alaihi salatu wa salam ya ba mu labari inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana kace wa anna ma sha Allah ka haka abinda Allah ya zo ya ga dama abinda Allah ya ga dama shine zai abu babu abinda ya rubuta daga sun ganin damar Allah na kuku wala kuma lam ya sha lam ya kuku abinda Allah bai ga dama ba kuma ba zai ba zai abu ba wala ya kuma illa ma ya sha abinda yake so kada yake abinda yake ya ga dama kada yake abuwa wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir Allah kuma mai iko ne akan komi wa huwa khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komi fa'alu lima yurid mai akida abin da ya ga dama ne a nan gurin da muka lura za mu ga abubuwa guda hudu ne aka zana wanda su ne maratin na kadar wanda su kaɗai sun wadatar da kai a cikin kadara kakka shiga neman wani abu daban an mutum ya je saki layi abu na farko ka da cewa allah mahaukaki yana da ilimin ko ilimin kuma wanda baya da farko shine mataki na farko mataki na biyu ka san da allah mahaukaki ya rubuta wannan abu a cikin launin mako sun kafin ya haɗa da ta mai da kasai da shekara dubu hamsin bayan haka ka san da cewa dukkan waɗannan abubuwa wanda Allah ya san ya rubuta a cikin launin mako suna gudana ne da ganin damar Allah Allah ne ga dama ya ba mutum ikon ya aikata wannan nan ganin damar kan mu ɗauka cewa dole ne ya kasance abin da Allah yake so da ganin dama Allah Allah ne mai kafurci yake kafurci amma ba Allah yana son kafurci ne ba saboda nan mashi'a ce kauniya kadariya ba mashi'a ba ce ba sharkiya ba abu na hudu mutum ya san da cewa dukkan wannan abin da Allah ya sani ya rubuta ya ga dama zai abu kamar yadda yadda aka kaddara shi ba bawa yake aikata shi amma Allah ya rubuta shi yake halitta shi saboda wannan mataki na farko akwai wanda tun daga nan su suka ba su ne gulasun kadariya wanda su wajen su kamar ma'abadin da shi hanyar hadisi na farko cikin sahih muslim hadisin jibril mai tsawo jama'a bane da shi hanyar wanda yake cewa al'amru kun Allah bai san abubuwa ba sai lokacin da suka hau to kaga wannan salaf suna cewa ku na fasha ku ta bangaren ilimi idan sun kore kore ilimin Allah wanda kuke sun kafuta wanda ya ce Allah bai san abubuwa ba sai lokacin da suka auku wannan mutum ya kafuta akwai wanda su sun yarda da wannan sun yarda da wannan matakin yawa daga cikin kadariya dai su abin da basu yarda da shi ba mashi'a cewa bawa ya bawa mashi'a shi mutlaka ce kenan shi yake shi yake aikata ayyukan shi ba Allah ne yake halitta ayyukan shi ba saboda suna ga cewa zalunci ne ya kasance ayyukan bawa halitta ce da Allah kuma amma mutum azaba a kansu gane ba na wannan shi ma wani ɓatan shi yasa ya kuma ba bukari ya rubuta littafin shi hanko a kare duba domin ya rage ga wannan bida wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi halitta ku shi halitta kuma abin da kuke aikatawa domin ka tabbatar da cewa mutum shi yake halitta aikin shi idan ka mutum ya tabbatar da mahalicci ke da guda duka abin da ka sani ɗayan biyu ne ko ka sani mahalicci ko a mahalitta amma mahalicci guda ɗaya ne shine Allah duk wani abu da ka sani bayan haka abin halitta ne don haka ayyukan mu ababen halitta ne Allah ya halitta su
الإيمان بما, بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها بدون تعويل شيء من ذلك
الإيمان بما صح الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات إيمان بتذكر أبندا يكي نغيب wanda dalili ya tabbata game da shi kan arshi tamkar al'arshi wanda shi ne mafi girman halittu ga baki daya wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ce idan aka jefa kursi kursi a cikin al'arshi tamkar a jefa zobe ne cikin teku amma kursi ga mai Allah ya ce wasi a kursi ruhu samawa wal ardh shi ko game da eh kasa kasai da sammai tamkar ka jefa zobe ne cikin cikin teku ya ce wani kursi da kursi inda Allah madaukaki yake wajen tura sama da Allah madaukaki dukkan sifofin wannan kamar yadda ya gabata salaf suna cewa a gudanar da su kamar yadda suka so ba tare da kokarin neman sanin kaifiya ba saboda da yayi wa mutum ya ya san kaifiya dan mutum bai san zatin ba abin da baka san zatin shi ya zaka san yanda yake abu na farko ka san zatin amfanin ka ka iya sanin sifar shi wal jannati wan nar aka mutum yayi imani da aljanna da wuta yan imani da cewa yanzu haka akwai su wuta ga shi da sistar fir'aun annabi wa razuna alaiha wa gudun wa ashiya aljanna manzo alaihi salatu wa salam wa karam yana sallah yayi gaba ya dan yi tafi gaba ya mika hannun shi sai sake dawowa baya sahabai ta tambaye shi me yasa eh haka yace aljanna aka gwada mishi da zai turo wannan reshe na inabi na yan inabi ta ce kuma sai ya dawo baya saboda dawo addu'a da annabi Sulaiman ta ce inda ya turo wannan reshen na iyan ina bida za ku ci har duniya ta tashi ba zai kare ba ce wani imin kabar imani kuma da ni'ima wadda take cikin kabari wadda wasu ana ni'imtar da su a cikin kabarin kamar yadda ya zo cikin hadisin albara ibn azim wanda yake mai tsawon da imam ahmad ya rawaito ba da jiki da azaba shi shi ma zo cikin hadisin na albara wa sirat da imani da sirat wanda za a tsora zaman wutar jahannama wanda mutane kowa zai tsallake shi daidai gwargwadon aikin shi wa in minkum illa wariha ana ala rabbika hasan maqdiya babu wanda ba zai wuce da wannan hanyar ba kowa sai ya fitar amma wasu sai sun je su tambaya ina siratun nan da ake cewa sai sun rage sun wuce saboda ayyukansu wal mizan da ma'auni ma'auni na ayyuka da shi ma da kanshi mai aiki da takarduna wanda aka rubuta ayyuka dukkan ana auna su ana auna shi mai aikin ana auna takardu na aikin ana auna ayyukan da kansu wa ghairiha da wasu da wani wa'annan abubuwan da aka ambata biduna ta'awi ba tare da tawili ba kan mutum ya ce a da aka ce mizani abu kaza ake yi mutazila ba su yarda da wannan ba ta ce mizani wai mai mai kai da legim shi ke bukatar mizani ga aminan da yaku ƙura'ani kuma wanda suke magana a kan nizami to ba tare da ta'awilin wani abu daga cikin abubuwan da suka tabbata a cikin ƙura'ani ko a bisa harshen wanzu a isra'adu wa salam ba
الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة
حتى يأتي الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان العرش سمع العرش الله مره كتير ديديتا ديديتون دا يداشي ديجونش العرش كما قرن أجيك أو أقوال kursi a kan kursi shi ne wajen hajji kafafuwa gani ko? kujera al'arshi wannan gado gadon mulki mai wancan kuma ma'ajiyar kafafuwa shal imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam imani da ceto na mazu alaihi salatu wasallam ceto na mazu alaihi salatu wasalam ya kasu kashi da yawa akwai ceto wanda yake a shafa'atul kubra wanda ake kira da al-maqamul mahmud yasa aka kira yadda da al-maqamul mahmud saboda a wannan matakin kafuri da mumini duka za su yabi manzo alaihi salatu wasalam saboda bayan sun shiga cikin kunci wanda baya da iyaka za su je wajen annaba ɗaya bayan ɗaya suna neman su musu ceto wajen Allah maɗaukaki ko wanne sai ya faɗi wani aiki da ya aikata da ƙarshe dai za a tura mutane zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam saboda wannan kamar yadda ya zo a cikin wannan ma غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر cewa wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin khasa'is din shi shi kadai ne wanda Allah ya ce ya ya himu shi ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar sauran annaba haka ne amma Allah bai faɗi haka sarahatan ba gani ko lokacin da za su je manzo alaihi salatu wasalam yayi wannan ceton wanda nan kowa da kowa zai yabe shi bayan haka akwai ceto wanda manzo alaihi salatu wassalam zai ma Abu Talib wanda shi kadai ne ceton da za ma kawo shi kuma ceto ne wanda yake ba cikakke ba ceto ne wanda yake juzi saboda ba da hutun za a hutar shi ba azabar sai da za a mishi ita ce za a sauƙaƙa mishi akwai ceto wanda manzo alaihi salatu wassalam zai ma wasu wanda suke da zunubai daga cikin al'umma shi manya-manyan zunubai kamar yadda mazu sura sun ya ce kowane annabi yana da addu'a wadda take karfafa shi ya bar addu'a shi dan ya yi ceto da ita wajen allawa wanda ke masu manyan zunubai na al'umma shi akwai ceto wanda mazu alaihi salatu wasalam zai yi wanda sun cancanta musu azaba kafin su shiga aljanna ba musu azaba ko kuma na daga daraja a cikin a cikin aljanna haka wal mala'ikati mala'iku su ma suna ceto والصالحين da bayi na gari ko gairihim da waɗansu kamar wanda ya rasa ɗan shi karami kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kama ce da wanda ya mutu wajen fagen yaki shi ma yana ceto ga ga mutanen shi mutum saba'in kama ce a tasiru fil adillatin sahiha kamar yadda ya zo bayanin shi a cikin dalilai wanda suke ingantattu sai dai nan mutum da cewa ceto yana da sharuɗin shi sharaɗi na farko ganin dama ko Allah ya bada izini abu na biyu shi wanda zai ce son ya kasance Allah ya yarda da shi na uku ya kasance wanda za ma ce ta an yarda da shi in aka rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa guda uku babu zancen babu zancen ceto shi yasa kenan idan za ka nemi ceto wajen wa za ka nema wajen Allah ba a ruwan na gane salatu wasalam a ce ya cece ya cece mutum farantana wani wanda ba annabi ba shi ma na gane salatu wasalam a cikin hadisin shafatul uzma lokacin da zai je sai ya je karkashin al'arshi ya yi sujada ya yabi Allah da wasu wasu sifofi wanda ya ce a nan duniya shi da kai shi bai san su ba a can za mai ilhamashi sana Allah ce daga kanka ka tambaya abin da kake so za a baka kai ce ka nemi ceto za a za a baka ceto a lokacin ne Allah idan ya mishi izini zai yi wannan ceton ba shi ganin damar shi kawai zai zo ya yi ceton ba sai Allah ya ba shi izini don haka kina idan mutum yana neman ceto sai dai ya nemi ceto wajen Allah maɗaukaki ya ce Allah ka sanya annabin ke ya mana ceto saboda haƙƙi ne na Allah maɗaukaki كل الله الشفاعة جميعا تدون حقين إلى الله شيء كريم
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق ومن أنكرها أو أولها فهو زائب ضال وهي لن تقع لأحد في الدنيا
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة ganin da muminai za su yi wa ubangijin su ranar tashin kiyama a cikin gina aljanna ya ce wa fil mahshari da kuma lokacin da aka tara su saboda hisabi hakkun ya ce duka wannan gaskiya ne kamar yadda ya zo a cikin hadisai masu yawa innakum satarawna rabbakum ayanan kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya ce la tudamuna fi ru'yati kama yara ahadukum al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yati kowa zai ganshi mu'mine duka gaba ɗaya za su ganshi ba tare da turayya ba sai dai ba ta ihata da shi yace wa man ankara wanda ya inkarin ganin da mummune za su yi wa ubangijin su ranar tashin kiyama au awwalaha ko ya ya tawi ya ce ga abin da ake ni da wannan ganin ba gani ne na hakika ba fa huwa za'ibun zal wannan batacce ne wanda ke ya karkace wa hiya lan taqa li ahadin fid dunya amma nan duniya wannan ba za ta ganin nan ba zai samu ga ga wani wani mutum ba babu wanda zai ga Allah anan anan duniya ko da wuri na shekara mai yawa lokacin da aka tara aka tara jama'a ya zo cikin sahih muslim lokacin da aka tara mutane a mahshar dan nan ana cin hakka hurima suna shiga cikin wannan sai dai na rubiya yawa daga cikin malamai suna cewa rubiya kalbiya ne lokacin da za su ga wasu suka ce a ruya hakisiya ne saboda nesa a kwaɗaitar da su saboda idan mutum babu ni'ima wadda ta kai ganin Allah shi yasa Allah ya ce wannan na wa ziyada wannan na lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada na ita ce ta hi komi shine ganin Allah madaukaki shi yasa za a dan kwadaita muku su yi tsammani har muna hukai duka su yi tsammanin za ta wannan sai sun je a hana musu abinda ka san shi in ka rasa shi ka hijin ciwon shi ka ce na a mahshar kuma aka gan su ka je can kuma sai su abun ya zo cikin sai musulun kuma Allah zai bayyana gare su ce ya ce kun san ni sai ce a sai ya ce ni ne ubangijin sai su ce a sannan sai Allah madaukaki ya ya wannan me yake da suna ya sha makance kan shi sai mummune za su gan shi a cikin gidan aljanna yace wa biya lam tafa li ahadin fid dunya babu wanda zai ga Allah madaukaki a nan gidan duniya kamar yadda Musa alaihi salatu wassalam da kanshi lokacin da Allah ya dan ya tajalli gare shi nan da nan Musa ya ya so yana nan gidan duniya Allah bai ba mu bai ba wani mahaluki kudura ba ta inda zai iya tsayawa ya kalli Allah maɗaukaki.
كرامات الأولياء والصالحين حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراجا وقد يكون من تأثير الشياطين والمبتلين والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها المؤمنون كلهم أو كلهم أولياء الرحمن وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه
كرامات الأولياء والصالحين حق كرامون ولي وعنين ولي الله يبارك تعريف ولي الذين آمنوا وكانوا يتقون دون ذكر المؤمنين أنا تقوى ولي eh ba sai ya tashi cikin iska ba baya bukatar ta hikar ruwa babbar karama shi ita ce kitabu wa sunna ita ce babban mu'jiza ta manzo alaihi salatu wasallam idan ka samu kitabu wa sunna ka samu babbar karama dan haka kuma karama ba dalili bane da ke gwada cewa mutum ya yi sauran mutane tana yawa wanda ya yi shi baya da karama Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu ya kasance yana karanta Qur'ani mala'iku ke sauka in Abubakar yana karanta wanda sauka kaga wannan ba dalili bane da ke gwada cewa ya yi Abubakar ba dan haka wannan abu ne wanda Allah yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayan shi ba ruwan da ba ma mutanen kwarai ba suna da kawai kamar yadda malamin ya bayani istidrajin bal dajjal wanda shine babban shi wannan me yake suna wanda zai bata mutane wanda yake kan bata zai zo da kawari wanda sai baka iya samu ba ta gani inda za a kaga mutum biyu ba a sake hada shi bai tashi da kuma kamar yadda yake ba ko mutum ya ce sama da zubar da ruwansa ruwa ya sauko ka ta hutar da tsoron ki ta hutar da su a nan take itace haƙo ya yi iya a yi amfani da su mutum wanda zai kewaye duniya a cikin kwana arba'in kaga duka wannan kawaris ne yana kawaris suna iya bayyana a hannun wanda ba mutumin kwarai ba ni zani shine kitabu wa sunna sai amma muna imani da cewa akwai karamat wanda Allah ke ba wasu daga cikin waliyan shi wa salihin da salihan bayi wacce yana haƙƙun gaskiya ne wa laysa kullu amrin kharifin lil adati karama ba dukkan abin da ya huta daga tabi'a ba abin da aka sani na tabi'a ba yake zama karama ba bal kad yakunu istidrajan tana yi wa ya kasance istidraji ne kamar yadda aka yi wa dajjal ta ce wa kad yakunu min ta'thir shayatin wal mubtilin tana yi wa daga tasirin shedannai ne suna son su ƙara ɓadda shi ko ta dan su ɓadda wanda suke mabiyan shi kamar yanzu misali dodiya za ka ga wasu daga cikin awam suna kaskata wani malamin sulhu ko wani boka wanda idan wani abin ya bace suka je wajen su za su zai ce musu kuje wuri kaza wannan abin shi ba wani abin mamaki ne ba shekannai halitta halittu ne waɗanda suke masu gogawa a jannai kamar yadda muka san kristal baptist nan da nan wannan kowane mutum kuma manzo alaihi salatu wassalam ya ce akwai kalin tare da shi yanzu daga an zo wajen kokan shi dama kokan ya ka hulɗa ya musu abin da suke so daga sun yi shela tsakanin su nan da nan sai su gano da kayan suke sai a gaya mashi wannan abu ne wanda ya abu su wajen su ba gaibu ne ba wajen ku yake gaibu dan haka kai da baka sani ba sai ka ce a san san gaibu alhali wannan shi ba gaibu ne gaibu ne ne yace wal miqyar fi zalika muwafaqatu alkitabi was sunnah wa adami amma auni game da wannan shine wafaqawa lillahi Allah da sunnar manzo alaihi salatu wassalam wannan kuma ita ce babbar mu'jiza ita ce babbar karama da bawa zai samu ya kasance yana aiki da lillahi Allah da sunnar manzo alaihi salatu wassalam yace almu'minuna kulluhum awliya'ur rahman dukkan wanda sunan mumini yake tare da shi bai fita daga ainihin wannan sunan ba mumini ne a wajen Allah ce to wannan yana daga cikin waliyai na Allah wa kullu mu'minin fihi min al-wilayati bi qadri iman kowane ɗaya daga cikin su daidai gwargwadon imanin shi daidai gwargwadon wani daga shi in kana so ka zama babban wani kenan ka zama mai yawan ibada mai yawan yin abin da Allah madaukake yake so duk lokacin da aikin mutum da imanin mutum yake sauka duk lokacin da wani ta kashe take ragewa saboda aikin shi yake sa Allah ya soka alladina kan alladina amanu wa kanu yattaqun duk wannan shine ka aikata abin da Allah yake so ka nisanci abin da Allah bai so Huh? talala talala kama talala ko? talala mutum yana tsammanin kama a sake ke shi ko a kame yake akwai igiya jakki ne yana yawo cikin ciyawa tsammani yake a sake ke shi ko a daure yake What?
annabi ya ga Allah
to miraj to wani afagai za ta haɓe yin kirko wurin kinara wani abu kuro ya kuro wa kusur irba wala wani man ta asir na wani kulwa ko kun ta biya mu amma yin kirko farwa kan bisi ne wahala ko dia salah salah maska abu abu abu susia terakan dia tu orang manusia sahabu kau kan adia ko ko mo ko kan adia Aisyah radhiyallahu anha ane ko kurkan ne ko dia salah salah di ir ko ane muradin ansari sun zai kai subhanahu wa ta'ala ba wani yawan mazaurin sun sun yi lahala abokin ibn abbas da abin da yau zama quraish wani lugara dabura ta ne dabura hatta ya gina ta kada ba wani musu ga
ثالثا التوحيد الإدا- التوحيد الإرادي الطلبي توحيد الألوهية الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو رب العالمين المستحق وحده جميع أنواع العبادة الجو- جميع, جميع أنواع العبادة صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيره من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا وإبارته وإبارته ببعدها دون بعد ضلال قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ
فإن ثالثا التوحيد الإرادي الطلبي بين قوسين التوحيد الألوهية بانيا يقول مسألة اليوم للكشاهي توحيد توحيد المعرفة زي فارا من بياني كمدى مسألة اليوم للكشاهي توحيد الإرادة وانت شيني ألوهية da abubuwan da suke da alaka da shi take Allah ta'ala wahidun ahad Allah shi shi kadai yake baya da da jula sharika lahu baya da abokin tarayya fi rububiyyati a cikin rububiyyar shi cikin ayyukan shi kashewa da rayawa da halittawa da talautawa da arzutawa da dauke musiba da dauke da duka wannan shi shi kadai yake da tahiyar da duniya yadda ya ga dama baya tarayya da babu wanda yake kawo mishi agaji shi kadai yake tafiyar da abubuwan shi da kun bai kun wa uluhiyyati haka shi kadai yake a cikin uluhiyyar shi cancantar ayyukan bayi shi kadai ya cancance su saboda shi kadai ya halarce su don haka shi kadai ya cancance ayyukan su na ibada wa asma'i wa ibada haka shi kadai yake a cikin sifofin shi da sunayen shi wanda suke tsarkaka da sifofin shi wanda suka kai mutuka cikin kyawu ta ce wa huwa rabbul alamin shine ubangijin dukkan talibai al-mustahiqu wahdahu jami'a anwa'i ibada wanda shi kadai ne ya tantance dukkan dangogi na ibada dukkan abin da ke ibada ne ba a aikata shi ga wani Allah Allah shi kadai yake da wannan hankali saboda shi kadai yayi halitta shi ya sa sau da yawa Allah yake yake kawo hujja da rububiyar shi wajen gwada cewa shi kadai ya tantance bauta ya yi wa nasu kudu rabbaku alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun yace sarfu shay'in min anwa'il ibadati ka du'a'i والاستغاثة والاستعانة والنذر هنا تقع أزوى كشيء تتي الشرك مسنيا يسنيا وانا daga cikin waɗannan dangogi na ibada ya yi wa wani Allah maɗaukaki wannan shirka ne wasu daga cikin malamai suna ta kalmar da ta yi mutum ya yi amfani da ita ce ja'al ja'al ita ta zo a cikin nassi na Qur'ani da da hadisan manzo alaihi salatu wasallam sarfu bai zo ba fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ayyu dhanbi adam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqakum idan mutum ya amfani da kalma wadda ta zo a cikin shari'a ita ce take take dacewa yace ka du'a tamkar addu'a addu'a watan da ibada ne kamar yadda manzo alaihi salatu wasallam ta addu'a huwa ibada wal istighatha da neman agaji wal isti'ana da neman taimako isti'ana da istighatha bambancin da ke tsakanin su shine nan neman taimako ne lokacin da mutum yake cikin kuci shine istighatha isti'ana kuma neman wani amfani mutum yana kan wani alkhairi sai isti'ana to dukan su suna nan ana yin isti'ana wanda da istighatha wanda suke na ibada dan Musa alayhi salatu wa salam fasarata alladhi huwa min shi'ati kaga nan ba ba shi ba irin wannan ake yi ba ana yin nan isti'ana da istighatha ga wanda yake matacce matacce daga mutum ya ya nemi wani abu wajen isti'ana ko istighatha sai ya fara cikin shirkan haka wanda baya nan amma mutum yana wani wajen shi can daban wani ya zo nan gurin yana cewa wani iman kaza shi baya ne shi saboda nan ya kamanta shi da Allah ya ba shi shi irin na Allah wanda yake hasa da gurin mutum yana agada misali kai kana da gana yana wannan shi ma shirka ne ko kuma yana nan mutum a tabbe shi abin da ba ya da iko a kan shi wannan shi ma shirka ne amma ba haka ba idan wayannan abubuwan duka suka zo da isti'ana da istighatha sun halitta dai abin da shi ne mutum ya nisance su bai da bai da ta an tabbata in billah wannan da da yin alƙawarin cewa idan Allah ya mishi kaza zai yi zai yi kaza ko kuma ya ce a'a ba tare da alaƙa ta shi da wani abu ba ya ce na yi dawo alƙawari zan ma Allah azumi na kwana ishirin wannan Allah kada ake ma duk wanda ya karkata shi ya ma wani wani abu wannan ya san da cewa ya fada cikin shirka wanda zai warware addini shi wadda da yanka yanka shi ma kan kala biyu akwai yanka wanda yake na cin nama wannan shi bismillah kawai da yi sai a cin nama shi nama ake tura ba wani abu ba akwai nan yanka na ibada shi jinin ake so ba nama ba inda za ka so a batuwar gaba daya kaga ba baya zama nama a batuwar da baki ɗaya baya zama gurbin layya rabon nan guda dole sai ka yanka shi saboda jinin ake so wannan yanka ne na na ibada wanda shi kuma ya kasance an yi shi dan Allah kuma da suna Allah idan aka yi shi dan Allah ba da suna Allah ba ya zama shirka ko aka yi shi ba dan Allah ba da suna Allah shi ma shi ma zama shirka ko aka yi shi ba dan Allah ba kuma ba da suna Allah ba shi ya fi ya fi duka mutum yace wa tawakkul da tawakkul mutum ya dogara zuciyar shi ta rataya ga Allah madaukaki idan ya ratayar da zuciyar shi ga wani abin halitta yana ga cewa yana yana biya shi zai iya biya mai bukatun shi kamar yadda Allah ke biya bukatun so shi ma ya fada cikin abin da zai bata mashi ibada shi zai bata mashi addinin shi gaba ke daya wal khawf da tsoro shi ma tsoro wanda yake na na ibada wanda ba tare da wani sababi wanda zai sa ya ji tsoro bai rage jin tsoron mutum kuma mutum yana wani wajen can daban daga an kira ya sunan shi mutum ya rika karkarwa wannan shi ne tsoro wanda yake na na ibada warraja da kauna mutum ya rika kaunar cewa wani zai iya mishi wani abun da Allah ne kadai zai iya mishi wani abu wani zai iya ba shi aljanna zai iya kankare mishi zurbai shi wanda duka abu ne wanda zai rushe addinin mutum gaba ke daya wani da so to wanda shi ma wanda ke ba na tabi'a ba saboda akwai so na tabi'a wanda Allah ya sa misali mutum yana son yana son ɗan shi ko yana son wani daga cikin mutane wanda suke fahimtar juna wannan so ne wanda yake na tabi'a ana nufin so wanda yake na na ibada kamar yadda mushrikai suke son goma kansu yace wa nahwi hada makamanta wannan da ghairi Allah ta'ala shirkun shirk ayyan kana al-maqsud lidalika kowane irin abu ne aka yi wa wannan bauta malakan muqarraban aw nabiyyan mursala tawani ya kasance malaika ne wanda ke da kusanci wani Allah madaukaki ko na malaika jibril mutum ya fada cikin shirka wanda zai warware mishi addini shi gaba ki ɗaya aw nabiyyan mursala ko kuma annabi manzo wanda yake da kusanci shi ma wajen Allah shi ma ba a ba a karkata mishi bauta saboda shi ma ba wani Allah halitta shi ne domin domin bauta Allah dan haka ba a bauta mishi shi yasa kace abduhu wa rasuluhu ba mu Allah ne kuma manzo Allah ne yana ana bautawa Allah ne da karantarwa shi aw abdan salihan barantana ma shi wannan ba wanda yake nagari aw ghayra ko wani wanda shi asali ma ba bawa ne nagari wani dajjal ne wanda wasu suke bautawa wasu kuma tana yawa wani aljani ne ko kuma wani itace ko wani abu da ko mene ne yana ibada ne gaba ɗayan ta haƙƙi haƙƙi ne na Allah shi shi kadai bai tarayya da kowa a cikin ta خوف خوف shi tsoro ne mutlakan duka duka ana ce musu khawf idan ya zarce shi ake kira da arrahba mataki ne wanda tsoron yana da yayi tsanani sai wani mataki ne na gaba alkhashya kuma shine tsoron da yake muktarin da sanin abin da mutum yake tsoron yake jin tsoron shi yasa Allah ta innama yakhsha Allah min ibadihi ulama saboda sun san shi shi yasa suke tsoron shi gane
من أصول العبادات ممكن
هذا
من أصول العبادة أن الله تعالى يسمى الحب من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا هنا daga cikin akalla wanda akan shi ibada wadda take ta gari akan take take gudana idan aka samu tangarda to ibada za ta samu tangarda shi anna Allah ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawf wal raja jami'a Allah ana bauta mushi tare da san shi tare da so wal khawf da tsoro wal raja da kaunar abin da ke wajen shi a wannan idan mutum ya hada wayannan abubuwan ne kadai zai samu tawazu daidaito cikin tahiyar shi ta komawa ga Allah maɗaukaki kamar tsuntsun idan hukukin shi guda ya yi guda girma ya ko kuma hukukin guda da yake gare shi ya gaba zai tashi wa ko to ita ma ibada haka ne dole sai ka samu wayannan abubuwa guda guda uku alhub ka kasance kana son kana son wanda kake bautawa saboda dukkan bautar da babu to a cikin ta ba a kiranta bauta yana koda ya bauta wa Allah in yana ki abun ba ba sunan ta bauta ba wal khawf haka ya kasance yana da tsoro wannan shine zai sa zai sa ya yawaita ayyuka na gari wal raja wal raja ya kasance yana da kauna saboda tsoron shi ma tsoron shi ne yayin rinjaye sai mutum ya kasance yana da mummunan zato ga Allah madaukaki shi ko Allah mai rahama ne mutunan da ya zo wajen annabi mutunan daji da manzo alaihi salatu wassalam ya kawo wannan sifa ta wannan murmushi ya ce Allah madaukaki yana murmushi ya ce wallahi ba za ta bata rahama wajen Allah wanda yake murmushi ba kaga yana daraja ya ce wa ibadatuhu bi ba'dha duna ba'dhin dalal mutum ya bautata wa Allah da wani daga cikin wannan abubuwan guda uku ba tare da sauran ba wannan bata mutum zai tace kala babu ulama wasu daga cikin malamai yana cewa wani daga cikin malamai yana cewa man abada Allah bil hubbi wahda wanda ya bauta wa Allah da so kadai fa huwa zindiq wannan zindiqi zai zama wane ne zindiq wanda baya da addini eh baya da addini wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda ya bauta wa Allah da tsoro kadai babu sauran wace wannan shi ko baharure baharure ne ake ni da shi kawari saboda su suke tsanantawa su kawo ta da mutum akan babban zunubi wanda wanda bai kai kafirci ba wa man abada Allah wa man abadahu bil raja'i wahdahu fa huwa murji wanda shi kuma ya bauta wa Allah da kaunar rahmat da ke wajen Allah kadai shi kuma sai zan murji wane ne murji da aka san su ne aka san su da shi babban abin da aka san su da shi wata an san su da tafsir murtakibul kabira da cewa imani dukan su suna tarayya akan cewa imani bai a karuwa bai a ragewa sai dai wannan yake suna buskokin na sun sha bamba wancan suna cewa idan mutum ya kabira zai rushe aikin gaba da wannan kuma suna cewa akram kabira ba ta taba ba ta taba imani shi idan mutum yana da imani kabira ba ta cutar da shi kamar yadda idan yana da imani idan yana da kahoci aiki bai amfani shi murje murje da ne aka san su kira ayyuka ba ta cikin ba ta cikin imani imani ba aiki ba ne kawai mutum ya kudurce da zuciya ya sani ya kudurce da zuciya shi kenan ya zama mumini imani kuwa kuma daidai imanin ka dana malaka jibril suka tsaye a wajen bai a karuwa bai a rafiya bakin nan ne muka tsaya
التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله تعالى حكم حكما حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له في حكمه وأمره وتشريع ما لم يأذن به الله والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر ومن زعم أن أحدا يسعه يسعه الخروج عنها فقد كفر
التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم mutum ya sallama ya mika wuya ya yarda ya yi da'a wadda take sakakka ba ta don kai wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wal imanu billahi da imani da Allah ta'ala hakaman cewa shi ne mai hukunci shi kaɗai cancanci hukunci duk wani hukunci wanda ba na shi ba ba gaskiya ne ba zalunci ne minal imani bihi rabban wa ilaha wannan yana cikin imani da cewa Allah madaukaki shi ne mahalicci shi ne kuma kaɗai cancanci bauta yana idan mutum ya yake yin haka ya san da cewa imanin shi da Allah yana da matsala fala sharika lahu fi hukmi wa amri baya da abokin tarayya a cikin hukuncin shi da cikin umarnin shi shi kadai umarnin shi shi kadai ake zartarwa shi kadai ne tantance a zartar da shi hukuncin shi shi kadai ne adalci dukkan hukuncin da ya ci karo da hukuncin Allah madaukaki wannan zalunci ne yace wa tashri'u ma lam ya'lam bihi Allah shar'anta wani abu wanda Allah madaukaki bai yi izini da shi ba a cikin Qur'ani ko a hadisi Aisha manzo alaihi salatu wassalam wa tahakum ila tagut da neman hukunci wajen tagut tagut shine dukkan abin da aka kai shi matsayin da bai kai ba Allah shi kadai ne yake shar'antawa aka ce ga wani shi ma yana shar'antawa ya zama tagut babban sako shi ne iblis yana cikin kuma dukkan wanda ake bauta mishi ya yarda cewa a bauta mishi التي واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم daban wata shari'a wadda ba shari'a manzo alaihi salatu wassalam ba shari'a wani malami ne ya shar'anta wa mutum mutum yake bi ko kuma wani mai hakuntawa ne ya shar'anta mai yake bi ko kuma wani wanda yake girmamawa duka wannan yana shiga cikin cikin abin da malam ya ambata ya ce wa tabdilu shay'in min haqqi canza wani abu daga cikin shari'ar Allah ka hujji ne da mutum ya kudurta cewa wanda yake aikatawa halal ne wa man za'ama anna ahadan yatahu al-khuruj anha faqad kafa duk wanda ya riya cewa akwai wani wanda shi ya kai inda zai fita daga cikin shari'a ya samu wani tsari na rayuwa daban wanda ba wanda manzo a yi salatu wa salam ya zo da shi ba fito wannan ya kafurta in bai yarda da shi ba to wajen malamai da yawa dole sai a kasance akwai riza riza na na zuciya wasu kuma kamar shehu muhammad bin ibrahim al-shehu da wasu daga cikin malama suna ganin idan mutum ya kasance cikin mafi yawan al'amuran shi wace cikin abubuwa da yawa yana hakunta abinda ba shari'a ba ko da da zuciyar shi bai yarda ba yana kafurta amma idan ya kasance cikin matsala ɗaya biyu uku haka zai a kafurta a shek muhammad bin ibrahim ali shek tsohon mutum na mamlakar haka jikan shi shek tsara wannan magana ya dinga rajinawa kuma suna dangana ta ga shek tsara bautan
الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر.
وقام مسألة.
الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر وقد يكون كفرا دون كفر فالأول الالتزام فالأول الالتزام شر شر التزام التزام الشر التزام الشرع شرع التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لحوا مع الالتزام لهون لهون لهوى مع الالتزام بشرع الله
yake alhukum bi ghairi ma anzala Allah kufrun akbar hukunci da wani abin da Allah madaukaki ya saukare shi wannan kafirci ne babba wanda yake hudda mutum daga addini wa kad yakunu kufran duna kufr amma yana iya yiwa ya zama to kafirci wanda yake ba hudda mutum daga addini gabaki ɗaya ba amma yana wani cewa wannan zunubi ne wanda yake babban saboda an sifanta shi da kafirci ya ce fal'awwal na farko ma'ana wanda ke babba kafirci babba mai wutar da mutum daga addinin shi ya ce iltizamu shar'i mutum ya nazarci wata shari'a غير شرع الله وتبع شريعة الله مدوكي با أو تجويز الحكم به وكما يتي آية حدثة كما يقول constitution يتي آية حدثة أين كده constitution na farko ke yayi iltizamin shi duka cikin al'amuran shi a constitution ga abin da aka sanya ko da ya saba wa Qur'ani shi da constitution ke aiki ko kuma abu na biyu a ko da bai aiki ya ce ya halitta idan ya halitta wannan ijma'i a bisa ijma'i malamai yana yana kafuta idan ya ce ya halitta aiki ko da ya ce shari'ar tahi constitution amma ita ma constitution ne halitta ya aiki da ita wadda ke ta sabawa littafin Allah da sunan mazu a laifin salatu wa salam wannan kafurci ne wanda wanda yake babba wanda yana hudda mai shi daga ainihin musulunci ya ce wa sani na biyu al'ududu an shar'illa mutum ya ya saki shari'a Allah ya karkace bar shari'a Allah fi waqi'atin mu'ayyana a cikin wata qadiyya a cikin wani al'amari sannan ne da hawa saboda san ran shi sai su yin hukunci da hukuncin Allah ba al-ilzami bi shar'illah tare da cewa ya lazanci shari'a ta Allah amma a wannan gurin bai hukunci da shari'a Allah ba anan sai kasance kufur dole kufur dan kaga wannan shine abin da shi ya tafi akai amma biya daga cikin malamai suna ganin kamar Sheikh Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna ganin cewa sai da istihlam ko da mutum yana aiki da abin da ba shari'a ba a cikin abubuwa da yawa idan bai halatta ba bai a kama kuta Allah ba'ala ha? Ya, Allah ba'ala wanda yake me yake suna ba abin ga halatta amini hukunci ne na gaba daya a dunkule amma idan za a tafke hukuncin akan wani wannan yana bukatar abubuwa yawa yana bukatar sharuɗa yana bukatar a kore duka mawani karka ga wani yana yi ka ce wani kai kaza ne amma ka ce wanda ya yi kaza wannan ka hukunci kahurci ne kahurci ba wanda yana hukunta mutum daga addini shi saboda ga mutuncin wanda ya yi shakku cikin kudura Allah mabukuki da ainihin tada mutane bayan bayan mutuwa amma da ke yana da wani uzuri manzo Allah ya tsara su na mai bamu labarin cewa an gafarta mu Allah ya gafarta mishi kenan saboda ba duka wanda ya aikata kahurci yake zama kahurci ba eh musamman don haka ka hutar da mutum da ainihin wannan mutum ya sa kasarsa ya bar ma manya-manyan maluma su ne wanda za su iya rarrabe al'amurra san da cewa bayani ya gamsashe ne ko ba gamsashe ba ne mutum an kuta an kore mai dukkan shi ba ko ba kore mai dukkan shi ba ba sannan kuma su ne wanda suke zartar kansu da tsoron allah in aka ce duk wanda ya bada kan wannan wani abin da zai kawo da shi ka kawo da shi shi ma sai kawo da shi dan karshe duka kowa zama kawo yana da zartu wani al'amuran dole sai da sai an mai da shi ga malamai Oh. oh. Oni ati de de tina sori iman kula da bange da da man bange kula si tina. Irko dia sallallahu alaihi wasallam man yakala ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kullu. Jadi ayo gaham rabati ko kan da da hanan da boli kul gaham gagare kulnoga goy do ko amma nin ti gagare goy do ko kulu bine do ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مبارك
lallai ba ana da nama Thank you.